أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تيجا بدا كراتم من التافع عمدة الأحكام واللفر عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الله سبحانه وتعالى يجيك أنشي wanda wannan shine darasinmu na 34 a cikin wannan littafin muna cikin wato abin da ya shahi wato salatul kusuf yau muna alhamis daren juma'a wanda ya daidai da ɗaya wata ya kama mu ɗaya ga watan jimadal hula hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 444 wanda ya daidai da 24 ga watan 11 miladiya ta 2022 a darasin da ya gabata mun shiga cikin wannan babin da malam ya kawo mana hadisai wanda suka zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya shahi wato sallah ta kisfewar rana ko kuma wato kisfewar wata wanda mun ga hadisi na farko a ciki hadisi daga Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta wanda take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda take cewa wato rana ta kisfe a lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika ɗan aiki ya yi kira da jama'a su zo a salatu jami'a a salatu jami'a jama'a suka haɗu a masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi ya shiga gaba ya yi kabbara ya yi sallah raka'a wato biyu tare da ruku'i wanda suke guda hudu wanda mun ga wannan hadisin a darasin da ya gabata a wannan darasin zan mu dasa wato hadisi na gaba da bayani game da abin da malam ya kawo mana a cikin wato wannan wato baban malam yake cewa an abi mas'ud uqbat bin am al-ansari al-badri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم مالا يا كاومنا وانا حديث رواية دقى أبي مسعود أقبى دان أمر الأنصاري البدري يرد الله تتبتع أقريش يكي تشيوا annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna shamsa wal qamara lalle hakika kusan da cewa rana da wata ayatani min ayatillah wasu wato ayoyi ne daga wato ayoyin Allah subhanahu wata'ala da aka ce aya kana iya ce aya ko kuma ka ce alama wasu alamomi ne daga wato Allah subhanahu wata'ala yace yukhawwifu Allahu bihima ibadahu wanda Allah subhanahu wata'ala yake tsoratar da bayin shi wato da wannan ayoyin wa innahuma kusan da cewa wa'annan wato ayoyi ko kuma wannan rana da take kisfewa ko wata da yake kisfewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bussi kisfewa li mauti ahadin minan nas dan mutuwar wani daga cikin mutane a wani lafazi ya zo wala li hayatihi kuma ba dan wato rayuwar wani sai annabi ya ce fa'iza ra'aitun minha shay'an idan kun gani wani abu daga cikin wannan na cewa rana ta kisfe ko wata ya kisfe annabi ya ce fasallu to ku tashi zuwa ga sallah waduru ku roƙi Allah subhanahu wa ta'ala hatta yanka shifa ma bikum har abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kadarta ya zo muku Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya yaye muku kenan wannan shine wato tarjama hadisin hadisin ne yana bayani kan abin da ya shahi shine wato kisfewar rana da kisfewar wata wanda mun gani a baya cewa ya faru wato zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama rana ta kisfe sai mutane suke da'awar jahiliya me da'awar jahiliya shine wato a jahiliya suna ganin cewa duk lokacin da aka samu kisfewar rana ko kuma ta wata cewa an aihi wani mutum wanda yake babba ko kuma wani wanda yake babba ya rasu to sai aka yi katari a ranar da wannan abin ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wato dan shi ibrahim wato ya rasu sai mutane suke cewa ai saboda dan annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya rasu wato rana wato ta yi wannan abu shine annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi aka zo aka yi sallah sai ya tashi yake ma mutane khutuba yake ce musu min inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah kusan da cewa lalle wannan rana da wata ayoyi ne daga ayoyin Allah Allah subhanahu wataala shi yake da ikon wato yayi juya su yanda ya ga dama ba wai dan mutuwar wani bane ko kuma dan rayuwar wani suke shiga wannan wato yanayin sannan kuma wato Allah subhanahu wata'ala ya daga cikin hikimar shi malamai suke cewa wannan tsoratarwa ne kamar nan da yace yukhawifu Allahu bihi ma ibada Allah subhanahu wata'ala yana tsoratar da bayan shi ga wannan wato ayoyin da yake dorawa misali idan ya zamanto kamar yadda zan ga hadisi na gaba lokacin da rana ta kisfi annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye zabura ya tayi masallaci har yana zaton cewa ka aje kiyama ce ta tashi idan ta kisfi kina abu na farko wanda ya kamata mutane su zamanto sun yi la'akari da shi shine cewa lalle Allah subhanahu wata'ala wa mai iko ne wato da ya kama wato munnan al'umma wato wanda suke saba ma Allah da laifi ga rana da wata wanda ba wani saban Allah subhanahu wata'ala ba suke Allah subhanahu wata'ala ya tafiyar da haskensu to ina ga kai bawa dan adam wanda kake saba ma Allah subhanahu wata'ala ai kai kai tsaye Allah subhanahu wata'ala yana iya ya kama ka shi yasa malamai suka ce idan wannan abu ya faru abinda ake so shine ya zamanto wato mutane sun dukufa da yin addu'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza ra'aytum minha shay'an idan kun ga wani abu ya faru daga cikin wannan fasallu to ku tashi ku yi ta sallah ku je a tashi a tayi masallaci kai tsaye ladani ko kuma wani daga cikin jama'a ya shiga masallaci yayi kiran mutane da as-salatu jami'a as-salatu jami'a kamar yadda muka gani a wancan satin cewa a wancan karatu ba a yi kiran sallah game da ita sallar kisfewar rana ko kisfewar wata sai dai a ce as-salatu jami'a as-salatu jami'a kenan haka nan mutum zai zo masallaci yayi kira kenan mutane idan suka zo sai su ci gaba da yin sallah shi yasa malamai kuma suka ce game da abin da ya shahi tsoratar wace da Allah subhanahu wata'ala yake yi ma bayan shi hatta da wanda suke yan meteo ko masu wato abin da ya shahi tsinkayowa wato ta cewa a shekara kaza ko kuma wata kaza za a samu wato eclipse solar za a samu kiskewar rana a lokaci kaza a lokaci kaza malamai suka ce bai dacewa ya zamanto ana sanar da mutane wannan ko da sun gani saboda mi suka ce saboda ai Allah subhanahu wata'ala yana yin wannan ne don mutane su zamanto wato sun faɗaka daga wani laifi da suka kasance suna yi yanzu lokacin da kwanakin baya da rana ta kisfi da rana ta kisfi deja meteo sun zamanto sun ce a rana kaza lokaci kaza wato rana za ta yi wannan sai zamanto hatta a cikin gari an raba ma mutane wato abin da yake luleti wai na kallon ranai sai ka gani kenan hikima kamar mutane lokacin da abin ya waru kowa hankalin shi ma ya koma na kawo abu ne wani kamar abin kamar abin siyaha ne abin a zo a duba ne cewa ga rana nan ta shiga wani yanayi babu babu wani ku ne ake samu su ɗauki cewa wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah shi yasa malamai suka ce bai halatta ya zamanto an haɗi ma mutane abin da yake a bar mutane kwatsam abu kai tsaye ya faru kai tsaye mutane su koma ga Allah subhanahu wataala shi yasa malamai suka ce kuma ba wai kisfewar rana ba hatta da wani zilzal da zai faru wani girgizar ƙasa wata irin guguwa wata an rasa yadda za a yi wani ruwa wanda yake mai ƙarfi an rasa yadda za a yi duka wannan kuna ana iya tashi a ta yi masallaci wato a ringa yin sallah ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wato har ya zamanto ya yaye ma mutane wannan musiba da ake ciki kenan a takaice malam ya kawo wannan hadisin daɗin da hadisin da ya gabata cewa wannan rana da wata ayoyi ne daga ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala basa kispewa don mutuwar wani ko kuma don rayuwar wani idan hakan ta faru abin da yake ga mutane shine su tashi su da kofa su ringa sallah malamai suka ce sallar da za a yi zan magani siffata a hadisi na gaba za a zo a yi ta sallah a yi ta sallah ana ta addu'a Allah subhanahu wataala ya yayi kenan shine malam ya kawo mana wato wannan hadisi hadisi na gaba malam yake cewa an Aisha radiyallahu anha annaha qalat خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني عمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وتوانا حديثي دقى عائشة يرضى الله تتبت أغريتا تكي تشيوى خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتورانا تاكسبي أزامن النبي محمد صلى الله عليه وسلم wanda a rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama sau ɗaya aka samu kiskewar rana sau ɗaya shine daidai lokacin da ranar da wato ɗan shi ibrahim ya rasu a wannan shi kaɗai aka samu kiskewar rana to wannan abin ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallama bin nasi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi kamar yadda muka gani ruwaya ta baya cewa ya tura ɗan mai kira ya yi kiran cewa mutane assalatu jami'a assalatu jami'a aka zo shi ne fasalla bin nasi sai ya yi ma mutane sallah fa'atala da qiyam yadda aka yi sallar nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsawaita wato tsayuwa a raka'a farko sun maraka sannan ya yi ruku'i fa'atala ruku'a ya yi tsawaita wannan ruku'in da ya yi sun makama sannan ya ɗago daga ruku'i fa'atalar ƙiyam ya ƙara tsaya waye tsawaita wannan tsayuwar da ya bayan ya ɗago da ruku'i shi ne malam ya ce wa huwa dunar ƙiyamil awwal ba wannan tsayuwar ta farko da ya ba ya ce sun maraka sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ruku'i fa'atalar ruko kenan ya ƙara wani ruku'i fa'atalar ruko shi ma ruku'in ya tsawaita shi wa huwa dunar ruko ila awwal ba wancan ruku'in ba wato na farko sun masajada sannan ya yi sujada fa'aɓala sujuda sai annabi sallallahu alaihi wasallam a sujada ita ma ya tsawaita ta sun mafa'ala fi raka'atil ukhra mithla ma fa'ala fi ula sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata abin kwatankwacin abin da ya aikata wato a raka'a wato ta farko yayi wato raka'a ta biyu haka nan sun man sarrafa sai annabi sallallahu alaihi wasallama aka huto aka kowa ya tahiye shi daga masallaci wa qad tajallati shams wato a lokacin da suka huto rana wato kisbewar nan da tai ta yayi fa khataba nas annabi a lokacin ya ma mutane khutuba fa hamidallah ya yabi Allah subhanahu wataala wa athna alaihi ya jinjina ma Allah subhanahu wataala thumma qala yake cewa inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah kusan da cewa lalle rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi ba su kisbewa dan mutuwar wani ko kuma dan rayuwar shi annabi yace fa idza ra'aytum dhalika idan har kun gani wannan kisbewar ta rana ko ta wata fad'ullaha ku roki Allah subhanahu wata'ala wa kabbiru ku yi ta kabbara wa sallu ku yi ta salla wa tasaddaqu ku yi ta sadaka summa qala sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya ummata muhammad ya ku al'umman muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace wallahi yana rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ma min ahadin aghyaru min Allah an yazni abdahu aw tazni amatahu babu wani wanda ya fi wato Allah subhanahu wata'ala kishi na daga bawan shi ya zamanto ya yi zina ko kuma bai washi ta yi zina annabi ya ce ya ummata muhammad ya kuwa al'umman muhammad sallallahu alaihi wasallama ta cewa wallahi lau ta'alamuna ma a'alam da kun san wato abinda na sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la dahiktum qalilan wa la bakaitum kathira da kun yi dariya wadda take el kadan da kun yi kuka wanda yake wato mai yawa a wani lafazi yace fastakmala arba'a raka'atin wa arba'a sajadat kenan hadisin an yi kisbewar wato ya zo ya nuna mana siffar wato yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci wato wannan sallah da aka yi ta kisbewar rana annabi da ya zo ya shiga sai ya kabbara allahu akbar sai ya yi tsayuwa mai tsaho a wata lafazi ya zo irin tsayuwar da ya gwargwadon karanta suratul bakara sannan annabi ya yi ruku'i da ya yi ruku'i malamai a wani lafazi ya zo cewa gwalgwadon wato karanta wato surata ali imran tsawon ruku'in da ya yi wani lafazi aka ce gwalgwadon wato abin da ya shahi karanta aya ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tsawaita kenan ruku'i sai ya ɗago daga ruku'i ya yi kabbara kuma ya ci gaba da karatu an gane ya karanta fatiha kuma aka ɗauki wata sura aka ci gaba da karatu shi ma ya ja ya ja ya karatu mai tsaho sannan annabi ya ƙara ruku'i kinan ruku'i nawa aka ruku'i biyu a cikin raka'a nawa a cikin raka'a ɗaya sai da aka yi wannan ruku'in da ya ɗago daga wannan ruku'in bayan ya sai ya tafi sujada kuma ita ma aka yi sujada guda biyu kuma a sujada annabi sallallahu alaihi wasallama ita ma ya tsawaita kenan ita siffar sallah da ake yi ta kisfewar rana da kisfewar wata shine wannan siffa duk da cewa wasu daga cikin malamai suna bambanta cewa tsakankanin kisfewar wata da kisfewar rana cewa wannan za a yi ta ne akan kisfewar rana ita kuma kisfewar wata za a yi kawai nafila simple yadda take raka'a guda biyu amma dai abu wanda yake tabbatacce abu wanda ya yi inganci wajen malamai suna ganin cewa siffa wannan ita ce siffa guda ɗaya wadda za a yi ta wato a dukkan sawa'un kisfewar wata ce ko kisfewar rana kenan duka wannan siffa ita ce ya kamata wato a yi kamar yadda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kisfewar rana kaɗai ya faru kenan babu bambanci ya zamanto an bambanta cewa a a kisfewar wata ba irin wannan ba za a yi saboda a nan ai annabi sallallahu alaihi wasallam mi yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah kenan da kai nunin cewa ita ma shi ma watan zai iya kisfewa kamar yadda bayani ya gabata cewa yane ne ake yi a ilimin zamani cewa yadda kisfewa take zawa da kuma a shari'a wanda muka sani cewa Allah subhanahu wata'ala shi yake wato kaddara wannan abu kenan wannan ita ce siffa ta wato abin da ya shahi sallah ta kiskewar rana ko kiskewar wata sannan kuma duk wani abu na cewa dan mutuwar wane ne dan mutuwar wane ne akai wannan duk da awar jahiliya ce ko kuma a ce rana ta kama wata a hutu ana kidi da ganga ana rana rana saki wata danki na hwari mi ya miki kaga wannan duka wato abu ne wanda yake bulbudin jahiliya bulbudin jahiliya ne abin da ya kamata in ba jahiliya ba abin da zaka duba rana ta kisfe annabi ya ce a je a yi ta sallah a yi ta roƙon Allah zaka ga mutane kuma an huto wai da ganga da budiddina ana ta buga ana kewaye gari ana rana rana saki wata danki na wari mai ya maki ka gani shedan ya ci galaba wato game da abin da ya shafi al'umma kenan wannan ita ce siffar ta sallar da ake to annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi wannan sallai bayan ya gama sai ya ma mutane ba malamai ne suka ce to shin dole ne a sallar kisfewar rana da kisfewar wata suna da ba ko kuma su da ba za a yi ba ko ba za a yi ba ba wasu malamai suka ce za a yi ba saboda annabi yayi wasu daga cikin malamai suka ce a a ala hasabin wato halin mutane misali annabi da ya ba na menene ya ba. saboda da'awar jahiliya mutane da suke cewa ai saboda mutuwar dan annabi sallallahu alaihi wasallama ne rana ta yi haka to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana musu cewa ranan nan da wata gashi nan kuma ba saboda mutuwar wani bane ko kuma rayuwar wani kenan shi yasa a wannan lokacin malamai suka ce idan bukata ta kama cewa a wuri ma mutane bayani bayan sallan na wani abu lasiya ma irin wannan zamanin namu dole ya kamata a ma mutane nasiha saboda deja kahin abin ya faru mutane suna da labari wani ko a kan shi ba zai ji ba wani ga ranar ta zamanto ta yi jajjawur a lokacin zai ɗauki sallar shi yana filmi ga munan muhuwar tsarin garin namu zai sai ta Allah annabi ya ce aje a yi ta addu'a aje a koma a yi ta sallah aje a koma a yi ta kaza a yi ta kaza kai kuma ka gani kwata-kwata ma abin bai zo maka ba to kenan kaga a wannan lokacin muna da wato buƙatar ya zamanto an yi hudu ba an gargadi mutane an ja hankalinsu cewa fa wannan fa da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu haka to Allah subhanahu wata'ala mai iko ne da ya kama wato kowane bawa na shi sawa'un malamai suka ce rana da wata ba wani lahi ba suka ma Allah aka tsaye da haskensu to ina ga kai bawa wanda kake ma Allah subhanahu wata'ala lahi kina annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ma mutane khutuba a cikin khutuba kuma karshe yace ya ummata muhammad ya ku al'umman muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ma min ahadin aghyaru min allah an yazni abdahu aw tazni amatahu yace babu wani wanda Allah subhanahu yahi Allah subhanahu wataala kishi da bawan Allah zai je yayi zina ko kuma baiwa Allah ta je ta yi zina Allah yana kishi da wannan abu inna allaha yaghar Allah subhanahu wa ta'ala yana kishi da wannan abin a ce bawan shi ne ya je ya aikata laihin zina ko kuma baiwa shi ce ta aikata laihin zina wanda idan ka duba walillahi matsalul a'la a ɗauka ƙananka ko wanka ko kuma wani wanda kai yake kalkashinka wace da zai zo yayi wani abu wanda yake ba za ka ji daɗi ba ya zaka ji zaka ji kana kishin wannan abin to ma baluka da Allah subhanahu wataala wanda kai bawa ne na Allah subhanahu wataala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah subhanahu wataala yana yana kishi kuma yahi kowa kishi daga kishin Allah subhanahu wataala sai kishin wa sai kishin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbata hadisin Sa'ad bin Ubada lokacin da ya zo yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah yace wallahi da zan iske wani da matata a saman shinhuda yace wallahi ya rasulullah babu wata wata zan hudo takobi in cire mishi kai sahabbai suka yi mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam yace shin kuna mamaki akan wato kishin sa'ad suka ce kwarai yace to ni nahi sa'ad kishi kuma Allah subhanahu wataala ya yi mu kishi kenan kishi Allah subhanahu wataala ya yi kowa kishi muna magana kan kishi akan abu ba irin kishi ba kuma na wancan bangaren wanda yan uwanmu wato suke Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai annabi yake cewa kuma ya ummata Muhammad ya ku al'umman Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wallahi law ta'lamuna ma a'lam da dahiktum qalilan wa labakaitum kathira wallahi da kun san wato abinda na sani in ji annabi sallallahu alaihi wasallama abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sani na ni na daga irin abin da ya shahi girman Allah subhanahu wata'ala irin yanda idan Allah subhanahu wata'ala ya kama mujrimi ba zai kubce mushi ba irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya san wasu abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya sanar da shi ka san wato duk lokacin da ka san abu wato zaka zamanto kahi wanda bai san shi ba hakikanin sani shi yasa annabi yace law ta'lamuna ma a'lam wallahi da kun san abin da na sani annabi yace la dakiktum qalilan da kun yi dariya wanda take el kadan da ba za a same ka ba kana ta dariya abu kadan daga an yi kayi dariya abu kadan daga an yi kayi dariya wala bakaitum kaseeran wato da kuma kun yi kuka wanda yake mai yawa kenan anan me ake nuna mana ko da ba ana nihin ba cewa kada ya zamanto kuma wato kai kullun kana yin dari kai kullun baka dariya kullun kai abusan qamtarira a a ba haka nan ba ke ni ana so gashi can a hadisi tafassumuka fi wajhi akhika sadaka kina ana so wani lokaci ka ci kai mulmushi amma kada ya zamanto duniya ta shagaltar da kai kwata kwata wato ka manta komi na abin da ya shafi lahira kai kullun kawai cikin moriya kake cikin yalwa kake cikin dariya kake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la alimtum ma a'lam law ta'lamuna ma a'lam la dahiktum qalilan wa la bakaytum kaseera a cikin wannan hadisin zan mu dauki abubuwa da yawa daga cikin abin da zan mu dauka shine wato abin da ya shahi wato yin sallah ta kisfewar rana ko kisfewar wata lokacin da wannan abu ya faru kuma zan mu gani cewa yaya ake yin ta shine wannan siffa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu haka kuma karatu ana bayyana ko ba bayyana ana bayyana karatu sallar kisfewar rana ko ba bayyana ha na'am dalili tayyib wallazi yazhar wallahu ta'ala a'lam ba a bayyana karatu wanda da ana bayyana karatu da an samu ruwayoyi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wato sun bayyana cewa annabi a sallar ya karanta kaza wanda kuma mun sani sallolin wuni mafi yawansu ba bayyana karatu in ba abin da ya shahi sallar juma'a ko sallar idi ba wadda take zawa to wata su malamai suka ce ana iya bayyanawa wanda akwai hadisi na abdullahi dan abbas ya ce gwargwadon tsayuwar da ya gwargwadon wato karanta suratul bakara amma bai ce fara ya karanta suratul bakara kenan duk wannan ruwa ya tsaye su suka yi nunin cewa abin da yake shine asirta karatu ake yi kenan za a asirta karatu a cikin wato wannan sallah wato da ake yi haka malamai sun yi saɓani kan shin wajibi ne wato mutum ya zamanto ya sallaci wannan sallah ko kuma wato mustahabbi ne magana wadda take rajiha wajen malamai shine wajibi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam sai a kira wato mutane su tashi su je zuwa ga sallah kamar yadda ruwaya ta gaba ma zata mana nuni akan wato abin da ya shafi wajibcinta wanda suka yi kan cewa ba wajibi bane ba sun yi istidlali akan cewa wato a wuni da dare annabi sallallahu alaihi wasallam shari'ar musulunci sallah biyar kadai aka wajabta ma suka ce kenan inda wajibi ce ai za a kawo ta malamai suka ce a'a ai wannan sababi gare ta sababinta shine lokacin da abin ya faru ba kullum bane yake faruwa kenan shi yasa ta zamanto wato wajibi haka hadisin nan zamu gani wato irin yanda ya halatta ya zamanto ayi khutuba a tunatar da mutane game da wannan wato lamarin lasiya ma lokacin da mutane wato suka rafkana haka idan za a yi khutubai ta zamanto an yabi Allah subhanahu wataala da yau farko sannan a biyo da jinjina ma Allah subhanahu wataala sannan kuma ya zamanto an roki Allah subhanahu wataala da ya kawo ma mutane wato ɗauki game da wannan musiba da ta wato haɗa ma mutane haka a hadisin zan magani irin yanda tabbacin cewa Allah subhanahu wata'ala yana kishi kishin Allah subhanahu wata'ala da yake shine na bawan shi yayi zina ko kuma baiwar shi wato ta yi zina haka zan magani kenan abin da ya shahi zina babban alfasha ce wadda har ta kai Allah subhanahu wata'ala yana kishi akan wannan kuma yana daga cikin sababi wanda yake jayo ma mutum wato ukuba ta Allah subhanahu wata'ala haka kuma Allah subhanahu wata'ala anan zan mu gani ya koyi ilimin gaibi Allah subhanahu wata'ala shi kadai ya sani annabi sallallahu alaihi wasallama bai san ba wato abin da yake wato gaibi haka a wannan hadisin zan mu gani cewa game da abin da ya shahi wato dariya ya zama to ka kankanta dariyarka kare ya zama to kai kullun cikin dariya kake kada ya zama to kai kullun cikin dariya kake daga an yi abu ba abin dariya ba ma kai kenan abin da ake so ka kankanta abin da ya shahi dariyar ka kuma ka yawaita kuka ba an ce ba kuma ka yawaita kuka kawai kawai kullun zaka kawai kana cikin kuka bi ma'ana kuka na tsoron Allah subhanahu wataala kuka na irin idan ka tuna wato yanda Allah subhanahu wataala wato yanda tashin alkiyama take irin yanda in ka tuna ukuba Allah subhanahu wataala wanda akwai hadisi daga cikin mutane bakwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah subhanahu wa ta'ala wato zai sa su ƙarƙashin wato inuwar al'arshi yau la zilla illa zillu lokacin da babu wata inuwa sai inuwa al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata ya ce wa rajulun wa rajulun ذكر الله بكت wani malami ya kawo su a baiti yace sab'atun yuzilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu yace muhibbun afifun nashi'un mutasaddiqun wa bakin musallin wal imamu bi'adlihi yace muhibbun afifun nashi'un mutasaddiqun wa bakin kina wanda ya zamanto ya tuna Allah subhanahu zakarallahu fa bakat fa zarafat aynahu wanda ya zamanto ya tuna Allah dan tsoron Allah subhanahu wataala har ya kai idanuwan shi sun zubda hawaye to wannan yana daga cikin sakayya da Allah subhanahu wataala zai mishi za a sanya shi cikin abin da ya shahi karkashin inuwar al'arshi a ranar tashin alkiyama kenan wannan yake nuna cewa duk lokacin da ka tuna Allah kai kuka akwai wata falala da kake samu haka kuma a hadisin zan mu gani wato irin yadda sahabbai suke ɗaukan mahimmancin wato a kawo mana irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake aikata wasu ayyuka na wato ibada don mu yi koyi da shi kamar yadda dama annabi sallallahu alaihi wasallama an turo shi ne wato don ya koya mana abin da ya shafi wannan addini hadisi na gaba da malam ya kawo an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره حديثي نغبا da malan ya kawo mana hadisin Abi Musa al-Ash'ari yarda Allah ta tabbata a gare shi shi ma ya rawaito yake cewa rana ta kisbe a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi kai tsaye zabura ya tashi fazi'an ya tahi masallaci ya sha an takuna sa'a yana tsoron ya zamanto wai wannan tashin alkiyama ne saboda yadda ya gani yanayin duniya ya shiga kamar yadda muka ce shi yasa malamai suka ce bai dacewa ya zamanto an sanar da mutane wato cewa ga shi rana kaza lokaci kaza za a yi za a yi eclipse solar rana za ta kisbe kenan a bar mutane kai tsaye suna ganin rana kawai a gani duhu ya shigo kenan kai tsaye kowa zai san wa aya Allah ce a tashi kowa ya je ya dukufa lokacin da wanda bai sallah ma zaka gan shi a masallaci ya janyo tabijin shi da wato abin da ya shahi wato abin da ya shahi wato tafi ya tafi masallaci kenan nan annabi da ya ga wannan faqama fazi'an sai ya tashi a tsorace ya tafi masallaci yakhsha an takuna sa'a saboda ranar tashin alkiyama wato Allah subhanahu wataala me yake fada wa jumi'a ash-shamsu wal qamar aya bayanta wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shams wal-qamar hasken wata za a janye shi duhun rana da wata za a game su duka an janye hasken tashin alkiyama ba gobar ba abu ne ba wanda yake karami firgici ne na gidan gaba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un azim shay'un azim yawma tarawnaha تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد كاغا إرم فرجتين رانا تاشا على القيامة لن تاشا على القيامة با كو حقا نيبا كو دا قبري أن تادوم كو شكينا أتي in ka ana ba da labari ana cewa kowa yana gudu ana gudu wai mutum yana shiri saboda gudun fanfalaki ko gudun menene to ya yi karin gudun fanfalaki in kaga wani wanda ka san shi yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani ranar rana tashin hankali ce kowa in kaga wani wanda ka san shi ma bace mishi kai in ka koma can kawai haka saboda ka aje a duniya ka harare shi a ce wannan kuma maganar harare sai ka gani wani azumin ramadan ne za a raba ka da shi kaga baka shafawa to kaga ne radda kuma mutum dan lada dan karami yake nema ka nema wajen mahaifi ko mahaifiya ba wanda zai iya baka duk tausayin mahaifiyarka da mahaifinka da suke maka idan zaka nemi wani abu a ranar tashin alkiyama wajen su babu ban san ka ba ban san shi ba wannan haka ne to Allah subhanahu wataala ya datar da mu annabi da ya zabura ya tashi yana tsoron ta zaman to tashin alkiyama kaga wannan yake nuna mana cewa wato annabi da ya ce maka law ta'lamuna ma a'lam la dahiktum qalilan wa la bakaytum kathira annabi ya zo masallaci hatta atal masjida har ya zo masallaci faqama ya shiga gaba ya ja mutane fa salla bi atwal qiyamin wa ruku'in wa sujudin ya sallaci wato salla da ruku'i da tsayuwa mai tsawo da ruku'i mai tsawo da sujada mai tsawo kamar yadda siffarta wato ta gabata eh sahabin yake cewa ma ra'aituhu yaf'aluhu fi salatin qat yace abin da yaga ya aikata a cikin wannan sallar bai taba ganin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata makamancin irin wannan wato tunda sallah ce mai raka'a mai ruku'i nawa mai ruku'i biyu da ruku'i biyu a cikin tsayuwa guda a cikin raka'a guda ruku'i biyu kuma an jata ya ce bai taba gaba annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi irin wannan sallar tun da yake sun makala sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna hazihil ayat lalle kusan da cewa wannan ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna muku annabi yake Allah subhanahu wata'ala yake aikowa yace allati yursilu Allah wanda Allah subhanahu wata'ala yake aikowa la takunu li mauti ahdin wala li hayati ba ta kasancewa dan rasuwar wani ko kuma dan rayuwar wani kenan wannan da ake kiran cewa dan wani babba ne ya mutu ko a aihi wani babba da awa ta jahiliya ko kuma da aka yi katar dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a wannan ranar wannan da awa ce ta jahiliya ba haka nan bane ba yace walakin Allah yursilu hadi yukhawwifu Allah yukhawwifu biha ibadahu bari dai Allah subhanahu wata'ala yana aiko ta ne yana tsoratar da bayin shi cewa su faɗaka su koma ga Allah subhanahu wata'ala annabi yace fa idza ra'aytum minha shay'an idan kun ga wani abu daga cikin wannan ayoyin sun waru annabi ya ce fafza'u ila zikirillahi ku tashi ku zabura zuwa ga ambatan Allah wanda babban ambatan Allah shine abin da ya shafi sallah abin da ya shafi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa du'aihi da roƙon Allah subhanahu wata'ala wa istighfarihi da kuma neman gafara Allah subhanahu wata'ala kenan idan aka tashi za a je a yi sallah idan aka gama sallah abin rana ba ta yaye ba sallah za a dawo a yi ko kuma ya za ba za a dawo ba sai a koma a ci gaba da addu'a a yi ta addu'a a yi ta istighfari a yi ta addu'a a yi ta istighfari har Allah subhanahu wa ta'ala ya yayi idan kuma an yata wato har lokacin da ranar ta dauka akan wannan kisfe wanda ta yi wato bai ja lokaci ba kenan kafin a gama sallah ko kuma bayan an gama sallah irin yadda da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama sallah da suka huto cewa wato rana ta yayi yadda take ta dawo yadda take amma idan ya zamanto an gama sallah kuma rana bata ida budewa ba abin da za a yi shine a dawo a yi ta istighfari a yi ta kabbarori a yi ta istighfari a yi ta wato abin da ya shafi addu'a Allah subhanahu wata'ala ya yaye ma wato duniya wannan kunci da ta shiga kuma a yi ta sadaka kamar yadda ruwaya wadda ta gabata wato ta gayi mana yana wannan hadisin shi ma malam ya kawo shi don ya nuna mana wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi idan wato rana ta kisbe har yana tunanin cewa wato ka aje tashin alkiyama ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana tunanin ka aje tashin alkiyama ne ya faru sannan kuma ita wannan sallah abinda yake sunna shine a zo masallaci wancan mun gai cewa masallaci idan in san samu ne a taru misali irin babban masallaci idan kuma babban masallacin zai zama to yana nesa ba a samu ba isa can kinan ba lahi idan ko da masallacin ku na unguwa kinan a zo nan wato ayi wato wannan sallar kinan wannan hadisin duka zamu dauka wato a cikin wannan da kuma abin da ya gabata na khutuba da kuma irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake siffanta yake yin wannan sallah wato a wannan siffofi kinan wannan hadisin shine malam ya kawo mana wato a ƙarshen wato wannan babe da sauran lokaci babe na gaba malam yace babu salatul istisqa baban da malam zai yi maka game da abin da ya shahi sallah ta neman ruwa al-istisqa neman ruwa can Allah subhanahu wataala yake cewa wa istisqa Musa da ƙaumihi na e shi ma za a yi dogo tsayuwa kayan a ta yi wato sujada kenan kayan a ta yi sujada a sujadan ma kuma za a yi dogo tsayuwa malamai suka ce kuma game da abin da ya shahi tsayuwar cikin ruku'i a cikin ruku'i irin tsayuwar da za a yi wasu malamai suna ganin cewa mutum ya duba halin wato mutanen da yake ja ka duba halin mutanen da kake ja ka ce annabi ya yi doguwar tsayuwa kuma ka zo tunda ba a haddade ba wasu suka ce gwargwadon karanta aya ɗaya wasu suka ce gwargwadon wato karanta surata ali imran amma abin da ya fi dacewa shine ya zama to ka ɗanyi ruku'i wanda yake mai tsawo yanda wato wanda kake ja ba za su iya zamantarwa sun sun yi malal saboda a ruku'i ake wani sai ya iya faduwa wani wanda bai da kwari sai ya iya faduwa ko kuma wanda yake da rauni lasiyama ko latijawa zaka gani sun ba kamar matasa ba duk da matasan a zamanin yanzu su ma wanda wasu latijawan da su ko kuma ya ne za a ce Allahu musta'an idan ka gani sai a hede mutum ya duba ya yi ya kilibar ɗin wato mutanen wato da yake ciki malam ya kawo wannan baban akan abin da ya shayi istisqa idan aka ce istisqa shine wato sallar da ake zuwa salatul istisqa sallar da ake zuwa wato ta neman ruwa malamai suka ce neman ruwa Allah subhanahu wata'ala ya yi ruwa ana yin shi daga hanya uku hanya ta farko shine zamanto a duƙofa da addu'a ba tare da sallah ba misali kowa da kowa a gamu ba a gamu ba afwan kowa da kowa ya zamanto ya tashi ya duƙofa sawawun anafilar da kake yi ce cikin dare ne kana roƙon Allah subhanahu wata'ala da Allah subhanahu wata'ala ya yi kawo agaji a samu ruwan sama wannan na farko kenan na biyu ko kuma a juma'a lokacin da limami yake kutuba a juma'a kenan nan ma ana yin wato addu'an neman ruwa na uku malamai suka ce shine lokacin a tara mutane a huta bakin gari ko kuma a huta musalla a je a yi wato wannan addu'a sabanin wato wani wurare zaka gani da anan irin ana yin haka nan a gaggamu da mutane a je waje a zamana a yi ta karatu a yi ta a ba ma wannan ya karanta kaza wannan ya karanta kaza wannan ya karanta kaza a zo a yi addu'a wai a gamu waje guda a yi addu'a ba a yi sallah gamuwa in za a yi sallah za a yi sallah za a yi kamar yadda zan muga hadisayin da suka zo ina wannan gamuwa da ake a ce a tattaru waje guda a zo a yi ta addu'a ko kuma a karanta wasu abubuwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai karantar da mu ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar ba ko kuma a zo a ce a raba alqur'ani wannan a bashi kashi kaza wannan a bashi kashi kaza wannan a bashi kashi kaza duka wannan bai inganta ba daga annabi babu abin da yazo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a irin hakan dan wasu wasu suna cewa akwai wanda wai a garin su su in aka yi ta irin wannan in aka kiya ruwan ya kizawa ruwan ya kizawa wai sai a samu wani malami ko kuma cikin malaman wai wanda bai taba zina ba jiwa kenan duk malaman akwai kaga abun wai shi za a ba wai ko qur'ani ya hausa man ice yana karanta ko yana jeho ko takardar zai jeho ko kuma me zai jeho wani abu dai wanda da kasan kasan jahiliya ce to ka gani wannan ai dubbe ba duka wannan saba ma karantarwa annabi ce abinda ake addu'a in kowa zai yi shine ka a dukufa kowa ya ta addu'a inda yake ba tare da an gaggan ba idan aka ga musallace za a je a yi sallace za a je a yi kenan gabaki daya ko kuma a juma'a wato za a yi sallah kenan wannan shine malamai abubuwa guda uku da suka kawo wato ta hanyar wato ita abin da ya shahi istisfa neman addu'a neman ruwa wanda kuma idan an yi hori ne zaka gani damuna ta zo Allah subhanahu wataala ya bai kawo ruwa la'alla ya zamanto saboda me saboda wani zunubi da mutane suke aikatawa saboda wani zunubi da mutane suke aikatawa kenan wannan a koma ga Allah subhanahu ta'ala a tuba sai Allah subhanahu ta'ala ya zamanto yayi ma mutane ruwa ya shayar da su hadisi na farko da malam ya kawo mana an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radiyallahu anhu qala خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ إلى المصلى واتو حديثي دقى عبد الله دان زيد دان عاصم يرضى الله تتبتا أدريشي yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya huta ya stasqi ya yi addu'a ta neman ruwa kenan huta za a yi a ta yi don a yi addu'a wato Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ruwa a tashi a huta wasu malamai suka ce lokacin da za a hutan ma ya zamanto an sa ka sa wasu kayanka wanda suke tsahi-tsahin kaya a je a nuna ma Allah bukatar da ake amma saɓanin yanzu wasu idan za a yi wasu a nan ne ma za a gwada wato izza a nan ne za a gwada hawa a nan ne za a gaggama duk malaman gari shi shi shine babban malami wanda za a sa shi ga baki idin malamai ya jagorance su ana nema a nuna kaskanci naka ga Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ya yi ruwa kai kuma kun zo kuna nuna izza to ya za a yi Allah ya yi ruwa Allah zaka gwada ma izza ai bai yiwa ai bai yiwa wannan bai yiwa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya huta zuwa ga musalla bakin gari inda ake yin sallar idi abinda yafi shine a huta zuwa musalla yace fatawajjaha ila alqibla sai ya fuskanci alqibla yad'u yana yin addu'a a wannan hadisin yana nuna mana ammi aka fara yi addu'a aka fara tukun aka yi sallah yace wa hawwala rida'ahu ya juya wato abin da ya shahi mayahin shi mayahin shi ya juya shi ya maido wannan in gehen da yake dama ya maido shi saman hagum wanda yake hagum ya maida shi saman dama zan mu dawo kan shi yace sun masalla raka'ataini sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallah raka'a biyu jahara fihi ma bil qira'a annabi ya bayyana karatu a cikin wannan raka'a guda biyu da yayi a wani lafazi yace ilal musalla kenan hutar da yayi ya tayi zuwa ga wajen da ake yin sallar idi wato inda ake ce mishi musalla nan annabi sallallahu alaihi wasallama da yahuda sai ya fuskanci alkibala kenan a saurara sallar da za a yi kenan tana da saɓani hudubar da za a yi ko kuma addu'ar da za a yi tana da saɓani da irin yadda aka saba ta addu'ar juma'a ko kuma wani abu makamancin haka ita idan za a yi za a fuskanci alkibla liman misali ba kallon kuma yake a juya zai ya kalli alkibla a ɗaga an gane malamai suka ce don mi addu'a ce nan ake zuwa ga allah ake nemo lokacin da yake huduba yana fuskantar mutane ana ma mutane wa'azi ne na su ji tsoron Allah ana tunatar da su kuma a lokacin a yi wata adda amma ita ta istisqa ta neman sukuya ta neman Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ruwa abinda liman zai zai fuskanci alƙibla kowa ya fuskanci alƙibla ya fuskanci alƙibla a ɗaga hannu a ɗaga hannu sannan kuma yana da kyau malamai suka ce ɗaga hannun da za a ɗaga shi sama a ɗaga shi sosai a ɗaga shi kamar yadda zan gani a hudu ba ta juma'a ma idan za a yi istisqa ana daga hannu idan ana addu'a a ranar juma'a ana daga hannu ko ba daga hannu ba daga hannu akwai diya wanda suke daga hannu a lokacin da liman yana hudu ba ranar juma'a wannan ba daga hannu addu'a ake yi kana amsawa amin amin ba tare da an daga hannu ba amma idan ya zamanto a juma'a kuma za a yi istisqa za a yi addu'a ta neman ruwa to wannan za a daga hannu za a daga hannu kuma hannun ma san samu a daga shi wato sosai sama kina annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya fuskanci alƙibla ya daga hannu ya daga hannu yake ta'adda yake ta'adda mancan an gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wato mayahin shi da yake saman shaka ya juya shi na bangaren dama ya maido shi hagun bangaren hagun ya maido shi dama malamai suka ce idan kana da mayahi ne zakai dan akwai diyawa wanda an ta istisqa zaka ga suna hudda riga ko kuma in ya je da hula ya hudda hula shi ya burkita na duka wannan wato ba a sa ka ba idan kana da mayahi ne malamai suka ce ka yi wannan idan baka da kuma ba a kallafa maka ba ba a kallafa maka ka yi wannan malamai suka ce miye hikima da yin wannan hikima annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ne saboda wato ana nema daga wajen allah subhanahu wa ta'ala irin tsananin da ake ciki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya wannan in ka faɗa wato rawanin shi ko kuma mayahin shi ya maido shi nan to Allah subhanahu wa ta'ala ya juya halin da ake ciki na tsanani na rashin ruwa ya maida shi wato mai sauki ruwa ya zo kinin shi ne abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya juya wato abin da yake mayahin shi kinin shi ne ya ce wa hawwala rida'ahu sun masalla rakataini sannan ya yi salla wato raka'a biyu jahara fihi ma bil qira'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana karatu wato a cikin wato wannan sallolin guda biyu wato da aka yi hadisi na gaba ya shiga tayyib ganin lokaci yayi kenan insha Allah za mu tsaya kan wannan hadisin a sati mai zawa idan Allah subhanahu wataala ya kai mu sai mu dasa daga shi da fatan abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya kuskure kuma da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shafe shi daga cikin zukatanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.